أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau litinin 27 ko da 8 ne 28 watan sha'aban shekara ta 1444 hijiriya wanda ya dace da da 20 da watan uku shekara ta 2023 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mu mai albarka ita ce muqaddima ta sunan na al-imam ibn majah rahimahullahu ta'ala satin da ya gabata cikin abin da ya shahi mukaddima al-madkhal ila sunan bil imam ibn maja al-madkhal ila sunan al imam ibn maja zan mu tashi cikin abin da ya shahi mabahas na shidda shart al imam ibn maja fi sunanihi kowane cikin magabatan nan ashabul kutub sita kowa yana da sharadin shi da ya azama kanshi a cikin littafin shi to al-imam ibn maja shi ma haka yana da sharadi cikin littafin shi al'imam bin majar lam yi bayyana sharɗuhu fi hazal kitab bai bayyana sharaɗin shi ba cikin wannan littafin kamar yadda wasu sauran cikin malamai suka bayyana sharaɗansu amma ta yadda ya ɗora littafin shi zan mu san cewa yana nihin kawo a hadisul ahkam ne wanda malaman fiqihu suke kawo hujja da su akan sabi hanya ta takaicewa ba tare da sharɗanta siha ba lam yashtarid siha bai sharɗanta cewa sai sahihi zai kawo ba nan gurin ya kamata a nura don kaga ka da ifi ya istidlali da shi ko ya kawo wanda yake hasan ne bai cance ba zaka yi mamaki ba don saboda bai sharɗanta ma kanshi siha ba haka nan sauran kutubul sunan al-arba'a wa amma sharɗuhu fi rijali amma sharaɗin shi cikin mazajen hadisi duk da yana huduma ɗabaka ta farko da ɗabaka ta saniya daga cikin ɗabaka ta arruwat wanda suka yawaita daga ayimma sai dai yana yawan huddo hadisi daga ɗabaka ta uku da ɗabaka ta hudu wanda wannan mas'ala al'imam ba wanda zai gane ake nufi da ɗabaka ba karanta a takaribu takarib na al'imam ibn hajar ba ilmin rijal al'imam musulun cikin mukaddima sahihin shi ya yi dogon bayani akan bayanin wannan ɗabkakin ta farko da ta biyu da ta uku yadda yake huddo su wa kad bayyana hazihi al-mas'ala atamu bayan al-hafiz abubakar al-hazimi mai sharɗul ayyumma sitta yana da littafin da ake cewa sharɗul ayyumma sitta shi ya bayyana wannan manhajin na al-imam akan wannan wanda ba sai mun kashi ba gashi na malam ya kashi to dan saboda yace bai bayan ya ka dogon bayani yace dan saboda abin da ya gabata na bayanin sharadin ibnu maja da abin da ya azama kanshi na kawo hadisai to sai ya kasance ibnu maja yana hudu hadisai a cikin sunan kinshi wanda suke masu tsananin rauni ne wannan shi ya rage ma sunan shi kima ba bai kai sauran sunan arba'a ba shi yasa ibnu al-hafiz ibnu al-mulaqqin Allah mashi rahama ke ce amma sunan ibnu maja al-qazwini ban san ba cewa yana da wani sharadi yanda shine mafi yawaicin cikin as-sunan al-arba'a hadisi mai rauni cikin su hamma akwai hadisai wanda suke na ƙarya kamar yadda ya faɗa cikin al-badr al-munir fi takhrij al-ahadith wal asar al-waqi'a fi sharh al-kabir ibn al-mulakkin wanda muke karanta littafin shi at-tawdi sharh sahih al-bukhari yana da shi takharijin hadis ar-rafi annan hadis ar-rafi wanda yana cikin manyan littattafai cikin masdar kin masadir cikin ilimin takhariji al-hafiz ibn hajar yake cewa a cikin jumla dai a jumlace abinda zan mu ce kitabus sunan an-nisa'i aqallu kutubu ba'da sahihain hadisan da'ifan wa rajulan majruhan littafin sunanin nasa'i shine mafi karancin hadisai da ifai in ka huda sahih bukhari da muslim nas al-imamun nasa'i bai da masu rauni masu yawa ba su ce yan kaɗan ba me yasa dan saboda yana cikin mutashaddidin cikin ko mutawassilin cikin ilimin jarh wa ta'dil a ciki kuma yana bayani mafi yawancin masu raunin ma da zai ka yana bayani akan cewa cikin shi akwai wani dan wani matsalar shi kaza ce wanda ke kusa da shi shine kitabu na sunan abi daud wanda ke kusa da shi kitabu jami'i tirmizi wanda ke kuma dabara da su littafin ibn maja wanda shi kuma ya kawo yana da hadisai masu rauni da dama annukatu ala ibn sala ibn hajar yayi wannan bayani a takaice dai cikin abin da ya shahi kawo rauni da inganci shine wanda yake kasa a cikin sunan al-arba'a yana kasa da su al-imam ibn sunan ibn maja sai martaba shi tsakanin kutubus sitta malamai sun yi sabani cikin martaba shi tsakanin kutubus sitta akan maganganu guda uku na farko an ce shine na shidda cikin kutubus sitta wanda ya ambaci wannan farkon wanda ya ambata ya sanya shi na shidda shine al-hafiz abul fadl ibn dahir mai suwa 507 hijriya dan shi yayi musannaf da cikin littafin adrafil kutubu sita ya sanya sunan ibn majah a ciki kuma yayi littafin shurutul a'imma sita ya sanya su daga ciki afwan can baya ce musa al-hazimi mai sharhul a'imma sita sharhul a'imma sita na abun nan ne na wannan babban malamin ne ibn dahir kamar yadda ya hada a ɗaraf na kutubu salasa abu kasim ibn asakir mai rasuwa 577 da ɗaya kai ya yi abdulgani al-makadisi mai rasuwa 600 mai umdatul ahakam yana da littafin alkamalu fi asma'ir rijal ya ambaci sunan ibn maja cikin kutubu sitta kuma malamai suka bi shi akan haka kama al-imam al-mizzi cikin tuhfatul ashraf bi ma'rifatul atraf da kutubun rijal kamar mizi cikin tahzibul kamal da wanda suka zo bayan shi suka tace shi suka sa zawaid kamar haisumi da yayi littafi majmu'uz zawaid wa manba'ul fawaid da wasu su daga cikin mawallafa masu yawa sun sanya sunan ibn majah shine na shidda cikin kutubus sitta magana ta biyu wanda suka gabatar da muwadda akan shi akwai wanda suka tace cewa an ce muwadda shine na shidda cikin kutubus sitta an ce kutubus sitta suna nihin na shiddan shine muwadda ibn majah sun hudda shi akan wannan tahiyyar ne wasu malamai suka tsaye daga cikin su akwai Raizin ibn Muawiya Sarqasti mai rasuwa 535 cikin littafin shi At-Tajrid al-Istihahi wal Sunan Majid ibn Asir cikin Jami'ul Usul ya bi shi suka tsaye akan haka akan Ibn Badi Ibn Dabi'u Shaybani shi ma mai rasuwa 944 ya tahi kan haka cikin littafin shi Taysirul Usul ila Jami'ul Usul haka al-imam abu ja'far ibn zubair al-garnadi shi ma yace aula ma arshada ilayhi mattafaq al-muslimun ala itimadihi wa zalika al-kutub al-khamsa wal muwatta allazi taqaddamaha wada'an wa lam yata'akhkhar anha rutbatan ya bayyana cewa ya tahi shi akan cewa muwatta shine na shidda shine na abun nan na shidda su sadiq hasan khan ya ambaci aikin ibni asir da ya sanya muwatta ne na shidda cewa al-haqqu ma'ahu gaskiya tana tare da shi magana ta uku sai wanda suka gabatar da musnadud darimi akan sunan ibn majah suka sa musnadud darimi sunan darimi shine a matsayin littafin da ke zamana kutubu na shiddan guda biyar in su an yi ittifaki wannan babu saba wanne ne na shiddan ake magana wasu su samu wadda wasu su sa ibn majah wasu su sa darimi wanda ya tabbatar da wannan alhafizul ala'i mai rasuwa 761 inda yake cewa ya kamata ya kasance sunan darimi shine na shidda cikin kutubus sitta dan rijal kin shi basu da rauni masu yawa da wuya kake samun hadisi munkari da shazi duk da cikin shi akwai hadisai mursalai da mauqufai amma wannan shi yahi dacewa kamar yadda yake faɗa cikin albaharul lazi zakhar akan wannan ra'ayi hafiz ibn hajar ya karkata yake cewa laysa kitabud darimi duna sunan fi rutuba balu dumma ila al-khamsa lakana aula min ibn majah fa innahu amsal minhu bi kasir ibn hajar yake cewa sunan darimi bai yi ƙasa wajen rutuba ba game da sauran kutubu sita kutubu wannan arab sunan al-arba'a kin khams guda uku kin sunan tirmizi sunan nasa'i sunan abu abi daud wannan yake cewa ba su hiba sunan darimi matsayin sa daya dama an gama shi ya zama na sunan darimi shine na kutubu sita da ya hi dacewa dan ya hi sunan ibn majah wanda ya rigaye shi akan wannan ibn tahir suka bi shi akan ci gabatar da sunan ibn majah akan suka samu wadda suka sanya shi ne cikin kutubu sitta amma tare da yawan ziyadorikin shi akan marfu'ai na kutubul hamsa da kuwa cikin tabwibin shi a cikin fiqhu yana da ƙarhin kafa babi a cikin fiqhu shi sunan ibn majah ya gabata fadar ibn hafiz ibn hajar da yake cewa abin da yasa ibn dahir ya karkata daga muwadda yasa ibn majah dan saboda muwadda ziyadat kin shi akan kutubul hamsa na hadisi kadan ne sosai in ka ɗauko kutubin kuzza sahih bukhari sahih muslim sunan abi dawud sunan ibn majah sunan nasa'i to hadisan da muwadda ya kawo wannan biyar kin basu ka ba ɗan kaɗan ne sosai ko an kawo shi an ce shine na biyar kin na shidda kutubu sita bai da fa'ida sosai eh ba zai jike ba ibn majah ko yana da wajen dubu da wani abu wanda ya kawo su basu kawo ba da sabanin ibn majah ya ce dan saboda ziyadat din shi sun lullumka na muwadda ba kaɗan ba sai suke nihin a sa ibn maja ya kasance shine na biyar wannan za a samu hadisai marfu'ai ba ruwan malaman hadisai da hadisi ya ce mai rauni ne ai ziyadat in masu rauni ne kaza wannan wani abu ne daban ba shi suke magana ba ƙarin hadisai marfu'ai suke bukata in an kawo sunan ibn maja an sa shi cikin sadisul kutubu sitta za a samu ƙarin hadisai marfu'ai sabanin inda mu wada aka kawo hadisan da ya kawo saboda mu wada sahih al-imam malik matukar hadisi ne marfu'i to ya yi ƙoƙarin kawo hadisai sahiha kaɗan ne wanda ya kawo wanda bukhari bai kawo su da musulun ba a sheikh muhammad bin ja'afar al-kattani yake cewa walamma ra'a ba'dhum kitaban kitaban mufidan qawiyyan naf'i fil fiqh wa ra'aw min kasrati zawaidihi ala al-muwatta adrajahu ala ma fihi min al-usul wa ja'alahu sitta malamai da suka ga cewa sunan ibn majah shi yake da fa'ida mai yawa cikin karfa baban fiqhu kuma suka ga yana da zawaid masu yawa sai suka sanya shi ya zama cikin usulul khamsa ya zama shine na shiddakin akan wannan ne akan wannan ne tabbatarwan malamai suka tahi na malaman hadisi na ƙarshe suyudi yake cewa Allah mushi rahama lam yadkhul al musannaf sunan ibn majah fil usuli wa qarishtu fi asr al musannaf wa ba'dahu ja'al al usul sitta bi idkhalihi fi sun tafi akan cewa su su yi da sauransu malamai na ƙarshe akan cewa sunan ibn majin shi za a tabbatar wancan sabanin an yi shi ya kawar na cewa a sa muwadda ko a sa sunan na al-imamu darimi wannan an yi shi ya ƙari amma wanda aka tafi a ƙarshe shi ne cewa sunan ibn majin shi ne na shiddan kutubus sitta abul hasan sindi nuruddin sindi mai yawan hashiya ga kutubus kutubus sunna yace wa bil jumlati fama duna al-kutubul khamsa بالمرتبة فذلك أخرجه كثير من أدهم من جنة السهاي ستة لكن غالب المتأخرين أعلنوا سادس ستة ما لما ينقل جياوة سمتها أكن cewa shine na biyar shine na shidda nake so akan wannan ne abu ya bayyana cewa a wajen malamai sunan ibn majah shine na shiddan kutubu sitta sai kuma dalilan da suka sa mabhasan na gaba dalilan da suka sa darajar shi ta danyi kasa gami da sauran shine kasa mun ce babu shine a kasan ana jeran tasu wajen inganci sunan ibn majah shine kasa shine na karshe yace yana yiwa mu duba mu ga cewa abin da yasa ya samu wannan rutuba shi tai kasa game da sauran wasu sabubba ne guda bi manya manya manya sababi na harko a cikin littafin shi yana huddu hadisan matarukin da muttahimin bil kazib matarukin da muttahimin bil kazib ya gabata fadar hafiz ibn hajar yake cewa fil jumlati kitabun nisa'i aqallul kutub ba'da sayyan magana shi da muka kawo sai yake cewa fa innahu tafarrada fihi bi ikhraj ahadith ar-rijal muttahimin bil kadhib wa sarqatul ahadith an san shi da sunan ibn majah da hudu hadisan wasu mutane da ana tuhuma su da ƙarya da ma maƙaryatan da ma barayi a cikin sha'anin hadisi an ce fulanun ya sarakul hadis istilahin shi a wajen malaman hadisi shine ya ɗauko wani sanadin hadisi ya hudda wannan sanadin ya ɗauko wancan sanadin ya jona mushi shine asar kafil hadis wa ba'd tilka al ahadith la tu'rafu illa min jihatim da ma wasu hadisan da ba a san su ba sai ta huskar wannan mutanen makaryata shi yasa darajar shi ta dan rage dalibin shi al imam sakhawi yake cewa dalibin ibnu hajar ma'ana yace amma ibnu majah ya kadaita da hadisai huddu hadisai daga wasu mazaje wanda ana tuhuma su da ƙarya da sata hadisai wanda an yi hukunci da hadisansa akan su kuduwan nikara cewa hadisin shi saqid ne hadisin shi munkar ne amma ibnu maja yana huddawo wannan na farko kenan shi ya rage mishi daraja sababi na biyu yana huddawa ciki hadisai masu rauni sosai da munkarai wasu ma baɗile ne wasu ma na ƙarya ne al-imamu zahabi yake cewa abin da yasa ya zubda mishi daraja ya kai shi ƙasa abin da ke ce duk da littafin yana kwashe da darja da kima amma sai ce saboda munkarai da dama da yake huddawa da wasu hadisan ƙarya kaɗan wanda ya abin na wanda ya kawo na manta a cikin sunan kina ne bin maja akwai bare da na tsaya na bishi ɗaya bayan ɗaya na huddo hadisan adadin masu hadisan na da ifai da adadin hadisai na ƙarya a bangon sunan kina akwai na hudda shi in ban mance ba na taho da shi ga adadin hadisan duk da nan ban san ba ko sun kawo a cikin tarjamar Dawud ibn Muhabbir al-Basri bayan ya kawo magana shi cewa ya kawo hadisi maudu'i maudu'i a cikin littafin shi yace Ibn Majah ya bata littafin shi da sayo hadisin Dawud ibn Muhabbir al-Basri da ya sayo hadisin wannan mutum Sahawu yake cewa a cikin shi akwai hadisai masu na ƙarya al-Imam al-Munawi yake cewa diyawa sun yi sun dan yi dum sun yi shiru game da su sanya sunan ibn Ali cikin kutubu sita dan saboda yawan abin da ke cikin shi na hadisai masu rauni da ma kuma hadisan ƙarya Sheikh Abdul Aziz Dahalawi babban malamin Hindu na hadisi bayan ya haɗu dabaka ta al-Imam arbaa da Musnad Ahmad yace haka ya kamata a sanya Ibn Majah cikin wannan dabaka duk da hadisan shi suna cikin ƙarshe wajen rauni Al-Hafiz Ibn Nuqda ya ciro daga Ibn Dahir yake cewa naga على جسر قديم بالري حكاية كتبها أبو حاتم الحافظ الأمرهوف بخامش يكي تشوى أبو زرعة الرازي يتشي ناي مطالع اللتاهن ابن ماجه ban gaba hadisai masu rauni cikin shi sai sai kaɗan ya ambaci 'yan hadisan kaɗan kuma ya ambaci ma'anarsu ya ce ibn zahir yake cewa duk da wannan wai bayan an kawo hadisan an yi nunin cewa abin da ya sa ibn maja littafin shi ta yi darajar ta yi ƙasa kakka yi tunanin cin mutuncin shi da ganin cewa bai kyauta ba to duk da wannan kuma kima shi tana nan a cikin kima ta littafi na hadisi dan an ba abu zur'atar razi ya leƙa shi kuma ya ce a cikin shi babu banda wasu 'yan hadisai kaɗan wanda suke masu ma'ana in ya nasaba da abin da ke cikin littafin yake cewa to ibnu dahir yake ce maka wa hasbuka min kitabun yu'radu ala abi zur'a wa yadhkur hadha al-kalam ba'da iman al-basar wan naqdi yace ya wadatar maka ga littafin da aka ce an dauke shi an ba abu zur'a tarrazi ya leka shi kuma karanta wannan ya faɗi wannan maganar amsa anan gurin abinda ibn ibn hajar ya faɗa nan abu zur'a tarrazi dai mun san cewa jagora su ne jagora cikin hadisi to kuma sunan ibn maja yana shaƙe da hadisai masu rauni da aka kai mashi kuma ya yaba ya ce sai yan hadisai kaɗan bai da aka ashara ba su wuce goma sha wani abu ba in ji abu zur'atar razi su kuma alhali hadisan masu na ƙaryan ma sun yi goma sha wani abu hadisan da ifai sun kai dubu da wani abu to nan gurin ya za a yi taujihin magana abu zur'atar razi kasan dai ba ta zakai bai sani ba ko bai gansu ba ya ce goma sha wani abu ya ce amsar da ibn hajar ya ba da amsa nan ya ce amsar shi magana hudu ce za a yi ta farko a ce wannan hikaya wannan hikaya a ce abu zur'a ya haɗu wannan magana bata inganta ba don sanadinta akwai hamushin razi mai rasuwa 445 bai gamu da abu zur'atar razi ba abu zur'a da ya rasu 264 a ce shi ya ce abu zur'a ya haɗu wannan magana ku duba ku ga tsakanin 445 ya ce ya ga wanda ya rasu 264 ya haɗu wannan magana kenan wannan amsa ta farko a ce maganan nan abu zur'a bai haɗe ta ba magana ta gaba a ce wannan magana ko da an kiyaye ta tana yiwa ya kasance yana nihin hadisai na ƙarya ba masu rauni ba wanda haka ne ko na ƙarya goma sha wani abu ne kenan abu zur'a a ce yana nihin hadisan ƙarya ba masu rauni ba he qultu nikita ma kana abu zur'a am anan nazar fi sunan ilma fi aksar min zalika bi kasir kamar magana ta uku a gagwace ita ma shi tana yiwa ya kasance abu zur'a ba suna nikin duka aka bashi ba shi yasa haɗu wannan magana dan rubutun hannu ne lokacin tana yiwa ibn maja bai gama ba duka bane an kai mishi ko mujallar na ɗaya ko na biyu ko na uku ya duba amma ba duka bane kenan dan ya haɗu wannan magana yana nihin daidai abin da ya leƙa kin ba dukan sunan kin ba a ba ba a kare ba tana yi wa littafin yana nan ajiye amma mujallar na ɗaya ne aka kai mishi sauran ba bai samu ganinsa ba ya ce don saboda an yi hikaya cewa a cikin nuska juzi'i guda biyar ya yi shi juzi'i guda biyar ya yi shi na hudu cewa abu zur'a ya yi hukunci da wannan hadisan kasance cewa hadisai ne na ƙarya ba dilai wannan kuma an hikaito shi a cikin kitabul ilal na ibn abi hatim alhafiz ibn al-mulaki ne yake cewa wannan magana ta abu zur'a tarrazi dan ba an rawaito ta ba dan ba a rawaito ta ba ta huskoki masu yawa da sai in ce tabbas batta da inganci bai dace a ce girman Abu Zur'a a nasaba mushi wannan magana ba a ce wannan hadisan da shaƙe na masu rauni ya ce kawai goma sha uku ne sha kaza ne ya gani masu rauni ya ce taqiyuddin yake cewa wannan magana daga Abu Zur'a razi babu makawa sai dai mu mata tawili mu hudda ta daga zahirinta ba zai yi ba a ce shi ya faɗi wannan magana akan sunan ibn Majah ya ce kawai goma sha wani abu ya gani na rauni Hafiz Zahabi ya kididdiga hadisai masu rauni a cikin sunan ibn majah a ƙarshe sai yake cewa faɗa abu zur'a in ta inganta yana nihin hadisi talatin yana nihin hadisai na ƙarya wanda an zubda su ba a magana da su kwata-kwata amma hadisan da hujja ba ta tsayuwa da su hadisai ne masu yawa wanda sun kai dubu in ji alimamul hafiz ibn wannan alimamul zahabi abin da ke nuna wannan gaskiyar wannan magana ya ce saboda adadin hadisai da ife da ke cikin sunan ibn maja daidai da rasa albani hadisi 948 hadisi mai rauni 948 hadisi na ƙarya 41 kenan kaga ba an ce abu zur'atar razi ba da girman shi da jalalar shi wanda shine aka sani sub sayyid bukhari sunan muslim sunan bidau shi aka kai ma ya sa musu hannu kuma a ce ya ce sunan ibn maja ya faɗi wannan magana akan shi ne takaice wannan su ne adadin hadisan da ke cikin sunan ibn maja wannan kuma dalilan da suka sa kimar sunan kin shi ta dan rage maganin mun amotar saba tana da ta ɗan ja mana lokaci wannan shine darasi na shidda ina ga ko na biyar a ina ne muka tsaya babu ijtinabi babu ijtinabil bid'i wal jadali al-imam babi na bakwai al-imam ibnu majah yake cewa babin da ke bayanin nisan ta bid'a da kuma jayayya cikin addini hadisi na 45 al-imam yake cewa haddathana suwaid ibn sa'id wa ahmad ibn sabit al-jahdari qala haddathana abdul wahhab al-saqafi an ja'far ibn muhammad an abihi an jabir ibn abdullah kala yake cewa kala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam khadaba manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance idan zai yi huduba in yana huduba ihmarrat aynahu idan shi sai su ja wa ala sautuhu murya shi ya daukaka ta washtadda ghadabuhu kuma fushin shi yayi tsanani ka annahu mun zura jeshin kamar yana wa'azi na wannan na mayaka ya kulu sai ce sabbahakum wa masakum yani sabbahakum al-adu wa masakum makiya sun zo muku sun muku san muku sun muku maraice wa yaqulu sai ce bi istu an aiko ni ana wasa'atuka hatini da ni da kiyama kamar haka wa yaqrinu baina isbu'aihi sababa wa wusda sai gama tsakanin yatsin shi sababa da wusda yatsa da take manuniya da wadda take ta tsakiya manuniya da take ta tsakiya malaman hadisi ya saboda ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam bisu kwatam bisu nuna in an ce wa qarana wa yaqranu baina usba'i sababa wa lusta ba zaga sun yi haka ba dan kasu kwatamta hannunsu da na annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai kawai su hadi da bakin su ba za a nuna ba wa yaqulu sai ya ce amma ba'ad amma bayan haka fa inna khairul umuri kitabullah mafificin lamari littafin Allah wa khairul adi hadi muhammad shi mafi kyakkyawar shari'a shari'a ta annabi muhammad wa sharrul umur muhdasatuha mafi sharrin na daga cikin sharrin lamurra kirkirarrun bid'a kirkirarrun lamurra wa kullu bid'atin dalala dukan bid'a bata ce wa kana yaqulu yana cewa man taraka malan duk wanda ya bar dukiya fa li ahlihi ta iyalan shi ce wa man taraka dainan wanda ya bar bashi cikin talakawan shi auda ya an ko ya bar iyali fa alayya wa ilayya nauyinsu a gare ni kuma na dau nauyinsu kenan wannan shine kyakkyawan shugaba annabi alaihi salatu wassalam ba shi wa gabanin da za a kai rabon gadon marayun ba sai an sa ka san shi ciki shi ma sai an sa shi ciki nan gurin almuradu min sharrul umur nan da yake cewa sharrul umur muhdasatuha mun san cewa kalmar shar ana nihin cewa fassara shi ana cewa mafi sharrin kazago wa sharrul umur muhdas mafi sharrin lamurra kirkirarin su to in mutum ya faɗi haka ba karamin kuskure bane mafi sharrin lamurra muhdasatuha bid'a ba ita bace mafi sharri ina aka sa shirka ina aka sa shirka ba mafi sharri bace ba wannan sharrikin ba yana daga cikin wazan bane na mubalaga a kawai min shar dan saboda shi shar ana kawo shi akan cewa mafi sharri kuma yana zawa akan cewa siga mubalaga kin shi da siga shi daidaitatta duka ɗaya ne in kana so ka ce wannan kaza mafi sharri ne ko kaza sharri ne duka ɗaya ne shar ba an ce a sharru ba kenan nan gurin a takaice dai kawai wa sharrul umur ka ce na daga cikin mafi sharrin lamurra ko kuma na daga cikin sharrin lamurra amma an kai itilaki ka ce mafi sharrin lamurra bid'a nan gurin mai sharhi yake cewa kayi kuskure dan saboda abin da ya kasance an kirkiro shi shirka ita ce gaba da shi a shirku min kasirin min al-muhdasat shirka duk a gama ma muhdasat in gaba daya shirka tana gaba da su kenan ba an ɗauki bid'a ba a ce mata ita ce mafi sharri kenan wannan tasihin ibara ne malamai suke hadisi ne sahihi hadisi na 46 al-imam yake cewa haddathana Muhammad ibn Ubayd ibn Maymun al-Madani Abu Ubayd haddathana Abi an Muhammad ibn Ja'far ibn Abi Kasir an Musa ibn Uqba an Abi Ishaq an Abi al-Ahwasi an abdullah ibn mas'ud anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi kala yake cewa inna ma huma sunani kawai dabi'u guda biyu ne al kalamu wal hadiyu zance da shiriya fa ahsanul kalamu kalamun la mafi kyan zance zancen Allah wa ahsanul hadiyu hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi kyakkyawar shiriya shiriya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ku saurara wa iyyakum muhdasatul umur ka shedin ku da kirkirarrun lamurra fa inna sharral umuri muhdasatuha dan saboda lamari masu sharri akwai bid'a ciki wa kullu muhdasatin bid'a dukkan kirkirarre bid'a ne kullu bid'atin dalala dukkan bid'a bata ce ala la yadulanna alaikum al'amad ku saurara kada zamani yayi muku tsawo fataqsu qulubakum zukatan ku su kashe ala inna ma huwa ila inna ma huwa atin qarib duk abin da zai zo a kusa yake wa innamal ba'idu ma laysa bi'atin abinda ke nesa wanda ba zai zo ba ala ku saurara innama shaqiyu man shaqi fi badan ummihi siyatacce shine wanda ya tsiyace tun a cikin ma'aihiyar shi ma'ana Allah ya kadarta wa sa'idu man wi'iza bi ghairihi mai arziki shine wanda aka mishi wa'azi da wani shi kaza ya faru ga dan uwanka kai ka kiyaye kada ya same ka da Hausawa suke cewa gemun dan uwanka ya kama da wuta ka sama naka ruwa shine karin magana wannan shine Laraba suke cewa asaidu man uiza bi gairihi ala inna fi qitalul mu'min kufrun ku saurara yakin mummuni kafirci ne wasu babu hufus kafirci ba wanda ke fita daga musulunci ba wasu babu hufusuqun zagin shi kuma fasikanci ne nan gurin ga wani katari yanzu nan gurin zan mu shigo darasi wani ya taɓo ni daga gida tambayar da yake a wani ƙauye ne wani babbar bari an yi wani abu ƙauyen gida ya sa ya je ya shiga ɗaki ya rataye kan shi ya mutu yau yau aka ake magana to malamai da aka zo suka kimi suka ce kau kahuri ne ba a mishi sallah ba a kai makabartan musulmi ba a mishi wasu ma wanda suka tafi suka je aka binne shi da su tambayar da ake sun zo malaman sun ce sun yi azumi sattin kaga inda an takaita akan cewa dan saboda kahurcin ne aka ce tunda a hadisi ya zo an ce wanda ya kashe kanshi kahuri nan suna da gaskiya duk da sun yi muguwar fahimta ba kahurci na huta musulunci ba to wannan an dan ce dama dama tunda sun samu abin da a hadisi cewa kahurci ne in suka ɗauki hukuncin cewa ba a mishi sallah ba za a yi mishi kai shi makabartan musulmi nan da dama dama tunda suna da wani dan tawili mummuna fahimta ce to amma azama wanda suka je binne shi azumi sattin a ina kuma tana yiwa kawai haushi ne suka ba su suka haushi ne suka ba su suka aza musu wannan subhanallah kai kai kai subhanallah ana abubuwa da yawa kuma wanda gyaransu yana da wahala wanda zaka tarda mai irin wannan abubuwan shine babban malami a gari wanda ba wanda ya isa ya faɗi magana ta zama sama da tashi da shi ne abin inda yake da wahala kenan kaga nan gurin ya ce wa inna qitalul mu'minu kufurin yakin musulmi kahurci ne laisa kufurin yin qulu anil milla ba kahurcin da ke hudda mutum ga musulunci ba wala hilu li muslimin bai halitta ga musulmi ba an yi hajura akahu ya kaurace ma dan uwan shi fauka salasin sama da kwana uku nan gurin iri irin su resu yesu su suka kawo shubha mai yawa cikin firak da dama batattu khawarij da wanda suka biyo baya da wannan yaƙe-yaƙen da muke gani 'yan jihadi na yanzu duka sun tahi ne akan yaƙar shugabanni akan cewa mallamai hukumi ba an zafa ulai ka humul fasiquna humul zalimuna humul kafiruna wanda ko ya tabbata daga malamai cewa laisa huwa al-kufru allazi tazhabuna ilai ibn abbas yace ba kahurcin da kuka sani ba kufurun duna kufur wa fiskun duna fisk wa zulmun duna zulm karamin zalunci karamin fasikanci in an ce al-kufrul asgar zunubai mataki-mataki ne akwai saga'ir akwai kaba'ir akwai kufurin duna kufur akwai kahurcin matakin wannan hudu to kufurin duna kufur yana kusa da kahurci dole za a samu mai karamar fahimta ya gama shi da wancan kawai kufur duna kufur ya yi saga'ir ya yi duk abin da aka kira da cewa kufurin duna kufur ne ko kuma kufurul asgar ne ko kuma ashirkul asgar ne to ya yi kaba'ira ya yi zina ya yi shan giya ya yi duka a gama su ma yana kusa gab da zuwa kafircin yasa wanda bai fahimta ba zai dauke shi kawai gama shi da wancan ya samu la'ayya to amma ko ba haka nan bane ba a gama shi da wancan abubuwa da dama wanda an kira su da kafirci ba kafirci bane na huta musulunci wa iyakum wal kadhib ka shaidin ku da ƙarya fa innal kadhib la yasluhu bil jadd ƙarya bata daidaituwa da gaskiya wala bil hazal ko da wargi wala idu rajul sabihu kada mutun yayi ma dan shi alƙawli summa la yafilahu sannan bai cika mishi zamana zan kawo maka kaza in na hutaka ya zamana baka cika ba wannan ƙarya ce bai kamata bai yi me yasa dan saboda darasi ne kake bashi darasi ne kake bashi tarbiya a aikace ta hi tarbiya da baki a baki kai ta ce mishi ka zama mai gaskiya ka zama mai kaza duka wannan banza ne abin da yaga kana yi shi yake dauka wannan kake ce mishi in naje na ka maka kaza ka ki kawowa in naje na yi kaza ka ki kawowa duka wannan shi ya dauka ce zai dauka akan shi cewa a ashe wannan abin bai babu matsala saboda shi babban muhakat muhaka ɗalibi yaro karmi na da abinda malamin tarbiyya suke cewa al-muhakat fi janibi tarbiyya kwaikwayo a cikin sha'anin tarbiyya yana kwaikwayon ma'aihin shi yana kwaikwayon ma'aihi shi yana kwaikwayon malamin shi wannan sune masadar na tarbiyya a aikace a wajen shi ba wanda ya isa ya hudda ta in ya dauke ta in ya dauke ta a kwakwalo shi wani bayanin mai bayani bai isa ya hudda ta ba bai hudda ta sai an yi sa'a yake cewa kada ya hadi ilal fujur dan saboda ƙarya tana shiryesuwa zuwa ga fajirci wa innal fujura ya hadi ilan nar fajirci yana shiryesuwa zuwa ga wuta wa inna sirqa ya hadi ilal birri gaskiya tana shiryesuwa zuwa ga aikin da'a wa innal birra ya hadi ilal janna kuma shi aikin da'a yana shiryesuwa zuwa ga aljanna wa innahu yuqalu lisadiq ana cima mai gaskiya sadaka yayi gaskiya wa barra kuma yayi nagarta wa yuqalu likazibi ana cima makarici kazaba yayi ƙarya wa fajara yayi fajirci ala ku saurara wa innal kazba yakzubu wa innal abda lalle bawa yakzubu zai yi ƙarya hatta yi kutabu inda Allah kazzaban har sai an rubuta wajen Allah cewa makaryaci ne wannan hadisin hadisi ne mai rauni hadisin akwai iyakum wal kazbi fa innal kazbi hadi ila al bir wannan shi hadisi ne sahihi amma nan jonin wannan da aka yi shine bai inganta ba kalmomin da dama sun zo cikin wani hadisai sahihai to amma jonin wannan shine bai inganta ba a haɗe haka a ce annabi ya haɗe su a haɗe al-imam al-busairi ke cewa sanadin shi mai rauni ne akwai ubaid ibn maimun abu abbad abu hatim yace majhuli ne kenan magana ta kare akan cewa abu hatim yayi ishara zuwa ga cewa abu hatim abokin abu zur'a mutane guda biyu wanda aya ɗaya suke raba abu kai guda biyu babu abin da ke raba su kuma ya kasance su ne manyan masdar babu kamar sa ilimin hadisi duk wani hadisin da abu zur'a da abu hatim ba san shi ba falaisa bi hadis duk hadisin da abu zur'a da abu hatim ba su san da shi ba hadisi bane a ba shi wani suna da ba hadisi na 47 al-imam yake cewa haddasana muhammad ibn khalid ibn khirash haddasana isma'il ibn ulayya haddasana ayub su ashabul kutubu sita su bukhari su muslim daliban su ne wasu kuma daliban daliban su ne su ba su shahara ba da ba da ilimi da ba da hadisi saboda su abin da suke badawa masu badawa suke ba ma ba za su shahara ba a san su wa haddasana ahmad ibn sabit al-jahdari wa yahya ibn hakim qala haddasana abdul wahhab حدثنا ايوب عن عبد الله بن ابي مليكه عن عائشه قالت take cewa tala rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya manzan Allah sallallahu alaihi ya karanta wannan aya ke cewa huwa allazi anzala alayka alkitab Allah shine wanda ya sauko maka littahi alqur'ani minhu ayatun muhkamatun cikin shi akwai ayoyi muhkamai hunna ummul kitab sune asalin littahi asalin qur'ani ukhar mutashabihat wasu kuma masu shubha ne masu rikitarwa ne har zuwa ƙarshen inda Allah yake cewa ma yazakkaru illa ulul albab sai Aisha take cewa idza ra'aytum allazina yujadiluna fihi idan kuka wanda suke jayayya cikin Qur'ani fahum allazina anahumullahu fazaru sune wanda Allah yake nihi to ku nisance su duk wanda ka gani firqakin nan na dalal su mu'tazila su khawari su murji'a da sauransu gaba ɗaya Qur'ani suka ɗauka suke ta mishi muguwar fahimta suke ta jayayya da shi sai suka hallaka to sune Allah yake nihin fazaruhum ku kaurace musu hadisin bukhari da muslim suka huddo shi nan gurin yake cewa damirul khatabi amida su zuwa ga jam'i dan fadakarwa gami da sanin bai keɓanta ba da aisha da watatta a nan gurin da yake cewa fa hazaruhum ku kaurace musu ma'ana ya ku musulmai kada ku zamna da su ka ku magana da su dan saboda su yan bid'a ne ya kamata a wulakantar da su a nisance musu wanda suke neman bata ma musulmai aqida su hadisi na gaba al-ima na 48 al-imam yake cewa haddathana ali ibn al-munzir حدثنا محمد بن فضيل وحدثنا هورسة بن محمد حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace ma dalla qaumun ba'da hudan mutane ba su bace ba bayan sun samu shari'a yace kanu alaihi wanda suke bisa kai illa utul jalal sai ka gansu da jayayya da rikici sun matala hazihi aya sannan annabi ya karanta wannan aya balhum qaumun khasimun bar kawo mutane ne masu rikici da jayayya wanda ya kasance shiryayye ne da sai ya ɓace to zaka same shi da yawan jayayya da nasin annabi sallallahu haka kuma duka wanda suke batattu a cikin khawarij da mu'tazila da sauransu duka bayan suna kan tafarki na gari ne suka kauce nan gurin abin hadisi ne hasan nan gurin abin da ake nihi da jayayya shine rikici akan barna da kuma buga gaskiya da tsakanin gaskiya da bayyana ta'arudi cin karo da juna da kuma nuna cewa wacce ayata ta da wacce wancan hadisin ya tada wancan da neman karyatawa ba wa bincike ba neman sani ba wannan ake nihi ba shi wannan abun yabo ne hadisi na 49 الإمام يكي حدثنا داود بن حسين بن سليمان الأسكري حدثنا محمد بن علي مرك بن سند سوسي مجسونا متانا أبو هاشم بن أبي خداش الموسلي قال حدثنا محمد بن مهسن عن إبراهيم بن أبي أبلا عن عبد الله بن الديلمي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم la ya kabalu lahu li sahibi bid'atin sawmun wala sawm wala salatan Allah bai amsan ma dan bid'a ko azumi ko sallah wala sadaka ko sadaka wala hajjan ko haji wala umratan ko umra wala jihadan ko jihadin shi wala sarfan wala adalan babu shi anan nuska kuje ba dai ba nan nuskar nuska nuska ce ta abin nan darut ta'sir yace wala sarfan ko kuma farilla wala adalan ko nafila ya kharuju min al-islami yana huta daga musulunci a gaba yake ko a baya yake yawwa a leƙa shi da gaba za a gani kama ta kharuju sha'aratu min al-ajin kama yadda gashi yake huta daga cikin gari yadda gashi gari hori ne gashi da ya fada ana iya ɗauko shi a hudda to haka yake huta daga musulunci kamar yadda gari ke gashin ne huta daga cikin gari babu wahala sai dai nan hadisi ne maudu'i hadisi ne na ƙarya busairi yake cewa wannan sanadin shi wannan kakku dogara da wannan el isharar da suke yi ta wannan ana cewa hadisi da ifi ko sahihi kakka dogara da kawai hasanun sahihi hasanun sahihi da ake rubuta muku da maudu'in da kaza a bayani na cewa kaza da ifi ne ko maudu'in duk in muka yi sai mun kama gana wani magabaci duk da wannan albani ne Allah mashi rahama ya rubuta to amma ba a takaitawa akan ba a kawo bayanin ba cewa ga huskar da ta sa zamana mai raunin babu hujja akan wannan al-imam al-busairi mai abin nan misbahu zujaja yake cewa wannan hadisin mai rauni cikin shi akwai muhammad ibn mihsin sun yi ittifaki akan raunin shi ittifaki fa akan raunin shi hadisi na 50 daidai al-imam yake cewa haddathana abdullah ibn sa'id haddathana bishr ibn mansur al-hannaq an abi zaid an abi al-mugira nan me ake ni da al-hannaq al-hannaq abinci ko zuwa sati mai zawa mu gami ake ne da alhanna sana'a shi ce aka nasaba shi zuwa gare ta daga abdullahi bin abbas yake cewa annabi sallallahu alaihi yake cewa aballahu an ya qabala amalu sahabi bid'atin hatta ya da'a bid'atahu Allah ya ki ya amshi aikin dan bid'a sai ya bar bid'a shi hadisi ne wannan shi ma yana cikin mai rauni busai rike ta cikin sanadin shi rijal kin shi dukkan su majhulai ne gaba ɗaya ba audu ko ɗaya ba eh zahabi kan mu ga cewa ibn abbas ana nihin wanda suka kai mu zuwa can zahabi cikin alkashi yace abu zur'a yake cewa mu saurara da kyau abu zur'a yake cewa la a'lamu aba zaidan wal mugira da aba zaid da mugira duka ban san su ba magana ko abu zur'a ce ban san su ba kawai magana ce ta cewa babu su ba malaman hadisi bane dan babu malaman hadisin da bai sani ba mai yiwa nan gurin abin da yake nihi da bid'a kuma hadisi ko mu raunin shi ko maudu'i ne ana tafsirin shi ya ce mai yiwuwa ya kasance abin da ake nihi da nan bid'a bid'a ta itikadi ta aƙida ba ta aiki ba wadda aiki ba ta bata ba dan mutum ya kasance yana aiki na bid'a ba a ce ba a amsa sa matukar ba ta kahurta shi ba kenan nan bid'a ta kahurci wanda ta kai zuwa ga ta aƙida ce ta kai zuwa ga kahurta kamar su qadariyya wanda suke la qadara wal amr unuf wannan ayyukan su ba za a karba ba hadisi na 51 الإمام كي حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وهارون بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي فديك عن سلمة بن وردان عن أنس بن مالك قال كي تشوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زان الله صلى الله عليه وسلم كي تشوا من ترك الكذب وهو باطل من ده يبر ƙarya kuma ɓanna ce ya ce bu ne lahu ƙasarun fi rabdul janna za a gina mishi baini a tsakiyar aljanna wa man taraka nan gurin wa man taraka almira wa huwa muhiqun wanda ya bar jayayya yana da gaskiya yace bu ne lahu fi wasdiha za a mishi gini a tsakiyarta wa man hassana khulqahu duk wanda ya kyautata halayen shi bune lahu fi a'laha za a mishi gini a can saman aljanna shi wannan a ƙasa ƙasa shi wannan a tsakiya shi mai kyakkyawan hali can sama me yasa dan saboda aksar ma yudkhulun nas janna taqwa wallahi wa husnul khuluq daga tsoron Allah sai kyakkyawan hali kai iya kokarinka a rayuwarka yadda za a ce wani mai kyakkyawan hali ne wannan hadisin shi ma sanadin shi akwai rauni a cikin sanadin shi akwai rauni hadisi ne batil malamai suka ce wannan mai rauni nake so ba batil ba a nan da yake cewa ƙarya wanda ya bar ƙarya kuma ƙarya ce bai taqdiru zu batilun halin min damiri taraka huwa mubtilun gai abbar bil kadhib lit tanbihi ala awwal al amr alayhi al butlan nan da jumla ce mu'tar da ya kawo wanda ya bar ƙarya kuma ƙaryar nan wadda take ta banza dan akwai ƙarya wadda ta halitta ai mun sani to ƙaryar da yake nuhu batil ƙaryar ta banza to wannan za a gina mashi baini a cikin aljanna har zuwa ƙarshe akan wannan ne al-Imam Ibn al-Arabi a cikin sharhi Tirmizi Ardatul Ahwazi ma'ana yayi bayani akan cewa yana yiwa ya kasance hali ne na magana ƙaryar kamar yadda Ibn Rajab ya faɗa a cikin sharhin littafi yace jumla ce haliyya ma'ana halu kaunihi batilan a cikin sahih Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa laysa bi kadhibin man yuslihu bainan nas fa yaqulu khairan wa yanmi khairan ba mai ƙarya bane wanda zai yi sulhu tsakanin mutane ya faɗi ƙarya ya ɗauki alkhairi ya ce ya ɗauki misalin ya ga wani da wani suna gaba ya ce wani ya aiko ne ya ce kaza kaza abin da ke tsakanin naku shi ya tuba ya yi kaza ka gyara magana mai kyau ka ce shi ya faɗa wannan abu ne mai kyau wanda ana son ƙarya ce wadda ta dace ana son ta ta sulhu tsakanin mutane an rawato abu dauda ya rawato yake cewa ana za'imun bi baitin fi rabdil jannati liman taraka almira'a wa in kana muhiqqan ni na lamunce ga gidan aljanna ga daki a gidan aljanna ga wanda ya bar jayayya da gardama akan gaskiya ko da shi yake da gaskiya kuma da baiti a cikin kunga magana nan gurin me yasa dan saboda jayayya da gardama babu abin da take kawo cikin addini banda at-tanafur kaurace ma juna da kin juna duka kauce ma wannan hadisin shi ya kai mu ga rikiciccuka na addini da kungiyoyi na dawa'if wannan in ya nasaba kan shiga wacce kungiya yana ganin ba wanda ke kan gaskiya sai mai bin kungiyar nan tashi wanda nasaba kan shi bisa kan wacce dariƙa yana gaba wanda ke kan gaskiya sai wannan dariƙar tashi duka wannan jayayya kuma sai ta yi tasiri wajen gardama wanda in an tsaya cikin ruwan sanyi cikin nutsuwa sai ga malamai sun fahimci junansu amma aka kafa gardama da jayayya shi yake ruruta abin ya watsa a samu attanafur tsakanin mutane wanda babu abin da yake ɗumke wannan abu nan gurin yace wanda ya bar jayayya ko da yana da gaskiya haka yake cewa ga wanda ya bar ƙarya a ce ɗaki na lamunce mishi ko da da wasa ne yake da baiti a cikin saman aljanna ga wanda ya kyautata ɗabi'a shi sai hadisi na babe na gaba bajib tunabin ra'ayi wal qiyas kuke da matani yana da nisa yana da yawa inda an game matani da shi za a gane yawan hadisi babu istina'i ra'ayi wal qiyas ayo ana iya yi da sashi ramin yi da sashi saboda shi wannan muka yi sunan ibn majah daga yau zan mu tsaida shi sai bayan azumi da azumi da shi da wannan ban mai yinsu saboda su masu zawwa su wuce ne ba an dindindin bane babu istinabin ra'ayi wal qiyas baban da ke bayanin nisantar ra'ayi da qiyasi nan abin da yake ni da ra'ayul fasid da alqiyasul fasid ra'ayi mummuna da qiyasi mummuna ba qiyasi na usulul fiqh ba wannan ibnu majah yana tabbatar da shi a littafin shi zan mu gani shine wasu wanda basu fahimci bayanin ibnu majah ba su ce yana daga cikin nufatul qiyas masu kore qiyasi kamar yan zahiriya ba ra'ayin shi bane nan yana nufin qiyasi mugun qiyasi shi yasa nan gurin mai sharhi yake cewa alqiyasul mazmum shine qiyasi wanda yake abin zargi wanda ya kasance akan ra'ayi ne ba da qiyasi wanda aka istinbadin shi ba daga littafin Allah da sunnar ma'aiki dan su wannan hukuncin su hukuncin littafin Allah kuma mu sani cewa farkon wanda ya qiyasi a duniya alfasir shine iblis yayi qiyasi kuma ya kuskure shine yake cewa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min din nan qiyasi ne iblis yayi sai kuma ya kuskure qiyasin kan qiyasin laka da wuta da ya kiyasi cewa shi yahi huwa afdal janibin kiyasi ne iblis ya yi aiki da shi to amma kiyasi ne mazmum to shi ibnu maja yake nihi bayanin munin shi wannan yana daga cikin hujjar da al-imam na karanta maganar wannan a cikin muqaddimar shi ta al-muhalla ibnu hazam Allah mashi rahama a cikin wannan kin shi yayi muqaddima mai kyau wadda take bayani akan tabbatar da manhajin ya kawo babu akan babu ibdalul qiyas ya zuba maganganu masu yawa ya tagaigaya masu Imam Malik sai Shafi'i da sauransu magana Allah mashi rama yana da kaihin hali cikin malamai akwai masu wannan wanda wannan kuma bayya dubin ka ce ka kalli malami a wata hali ne halitta ce ɗabi'a ce musulun ma yana da wannan al'imam musulun ma yana da wannan kaifin halin mutum ne mai saukin zuciya shi yasa da suka samu ɗan saɓani da malamin shi al'imam bukhari har ya gama sahihi musulun ba inda suka ji ya ce haddasan al-bukhari duk da ko yana da hadisai da dama wanda ya rauto su daga bukhari amma sai kauce su don saboda sun samu saɓani tsakanin ganin halaccin alhadisul mu'an'an kuma yayi muqaddima wannan yayi ta ne muqaddiman muslim yayi ta ne dan raddi akan al-Imam al-Bukhari da Ali ibn al-Madini wanda suka tayi akan cewa amma raddi na hankali ba sunan su ya kama ba kawo hujjar ihtijaji akan alhadisul mu'an'an alhadisul mu'an'an to akwai masu wannan muslim yana da kaifin hali to haka nan al-imam ibn hazm to daga ciki abin da ya kawo yake cewa kiyasi masu bautar Allah da kiyasi su sani cewa suna bauta ma tafarki ne na iblis dan saboda iblis shine jagoran su shine farkon wanda ya kiyasi kuma Allah ya sarge shi kenan ba zan mu zo mu hau wannan hanyar ba da bayanai kiyasi na usulul fiqi wanda malamai sun yi ittifaki akan shi na wannan ne martaba ta hudu ce daga cikin maratib na abun nan na shari'a na hujja hadisi na 52 al-imam yake cewa haddasana abu kuraib haddasana abdullahi ibn idris wa abdata wa abu muawiya wa abdullahi ibn numar muhammad ibn bishr yace wa haddasana suwaid ibn sa'id haddasana ali ibn musayyib wa malik ibn anas wa habs wa habs ibn maisara wa shu'aib ibn ishaq an hisham ibn urwa ibn an abihi an abdullahi ibn amr ibn al-as anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas Allah bai amshe ilimi ta huskar amshewa ya amshe shi daga mutane walakin yaqbidu al-ilma bi qabdi al-ulama sai dai yana amshe ilimi da amshe malamai fa idza lam yubqi aliman idan ba a samu malami da yayi saura ba ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan mutane sai su riki shugabanni jahilai cikin addini suke ne fasu'ilu sai a tambaye su fa aftau bi ghairi ilmin su ba da amsa ba tare da ilimi ba fadallu wa adallu sun bace su batar kaga wannan abin da muke ciki a wannan lokaci shugabanni yana nihin halifofi da alkalai da masu ba da fatawa da limammai da shehinai wanda su ne wannan sun haɗu suke ba da shugabannin a jumulla dai wannan babu dalili akan cewa annan ra'ayar mutabar inda fuqaha mazmum cewa kiyasi a wajen malamai da suke nura da shi abin zargi ne wannan hadisin bukhari da muslim sun huddo shi hadisi na 53 al-imam yake cewa haddasana abubakar bin abi sheba حدثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب حدثني أبو هاني حميد بن هاني الخولاني أنا أبي عثمان مسلم بن يسار أنا أبي هريرة قال قال رسول الله من أفتي بفتيا غير سبت دون دا أكباش فتوى ودبا تتبس با فإنما اسمه على من أفتاه زنب نا أكم وان دي باش فتوى ka tambaye malami iya sanin ka cewa shine malami shine masani ka tambaye shi ya baka fatawa ya baka ba tare da tabbatarwa ba to wannan zunubin na akan shi ba kai da kai tambaya ba sai ka je ka bauta ma abinka da Allah wannan abin da ya baka kuma Allah ya baka lada shi kuma ya kwashi zunubin shi wannan hatsarin malinta mutum wanda zai sa kan shi ba tare da abin da baka sani baka ba da amsa shi na farko bina'in shi akan mafa'uli a ce afta ala bina'il fa'ili ya adika sani man afta bi gairi ilmin gairi sabat ko kuma man uftiya wanda aka ba shi fatawa kenan sai zamana nan ana mai da magana ga wanda aka ba fatawa an ce man afta kuma wanda ya ba da fatawa da shi ake wanda ya ba da kin sai dai ma'anar ta biyu man istafta sunubin shi ga wanda ya ba shi fatawan ne hadisi na 40 da 54 al-imam yake cewa haddathana muhammad ibn al-ala wancan hadisin hasan ne الحمداني قال حدثنا رشدين بن سعد وجعفر بن عون عن ابن انعم هو الافريقي عن عبد الرحمن بن رافي daga Abdullahi بن عمرو yace annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ilmu salastin ilimi kashi uku ne fama wara azalika fa huwa fadlun abinda ke bayan wannan wannan farala ce yace ayatu muhkama aya wadda take mai muhkama wadda take mai hukunci aya muhkama sabanin mutashabi wanda muka gani yanzu wasau sunnatun qa'ima ko kuma sunna da take a cikin ulumul qur'an zan matarra babun al-muhkam wal mutashabih ko kuma sunna da take tsayayya au faridatun adila ko kuma farilla da take daidaitatta zan mu gani farilla gado suke ni ko farilla nan gurin cikin hadisin hadisi ne mai rauni a cikin hadisin da yake cewa sunna tsayayya ita ce dawwaman ma wadda ake bisa akanta ba a barta ba ma'ana ba nasikha bace ta ci gaba tana nan ka'ima ba har zuwa kiyama ba a shahe ta ba al-imamu sindi yake cewa ilimi guda uku ne nan asalin ilimin muka shine ilimi na addini ko ba na duniya ba asalin ilimin muka na addini wannan ukun su ne makomar su wanda ke ba su ba to wannan ciko ne a gare su aya muhkama wadda ba mansuha ba wadda an kawo ta da na kira farida adila shine ism rabu farilla shine daga cikin farillai na addini ko kuma farilla ta gado wasu suka ce abinda ake nihi da farilla duk abin da ya wajaba a yi aiki da shi al'adila kuma shine wadda take daidaitatta wadda amsota daga qur'ani ko sunna wadda ya wajaba a yi aiki da ita wannan nuni ne zuwa ga ijma'i da kiyasi ba hadisi na 55 al-imam yake cewa haddathana al-hasan ibn hammad sajjada haddathana yahya ibn sa'id al-umawi an muhammad ibn sa'id بن حسان عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم حدثنا معاذ بن جبل قال yake cewa lamma ba asani rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaman yayin da annabi aike ni zuwa ga yaman kala sai yake cewa la taqdiyanna kada kai hukunci wala tafsilanna kada ka rarrabe illa bima ta'lamu sai da abin da ka sani fa in ashkala alayka amru in wani abu ya rikice maka faqif kai tsaye akan gurin tawakkufi hatta ta tabayyana sai ka samu tabbas ɗin shi au taktuba ilayya fihi ko ka rubuto mana takarda akan shi in baka amsa wannan hadisi ne na ƙarya maudu'i ne aika mu'az in annabi ya aika shi yaman haka ne an yi amma ba a yi wannan abun ba ba a yi wannan annabi bai gaya mushi wannan magana ba magana tana da kyau busairi yake cikin sanadin shi akwai rauni akwai muhammad bin sa'id al-masalub wanda an tuhume shi da hadisan ƙarya muhammad bin ishaq yake cewa mu saurara da kyau shi wannan malamin da aka ce hadisin da aka ce muhammad bin sa'id al-masalub wanda aka ce dalilin shi hadisin ya zama na ƙarya abu ishaq muhammad bin sa'id al-hassan yace zindiki ne ma abu hatim razi yake cewa na halarci ahmad bin abdullahi bin yunus yana bada hadisi daga abubakar bin ayyash daga muhammad bin sa'id nace mishi muhammad bin sa'id ha zindiki ne yayi hushi ya tashi ya barba da hadisin a nan gurin da yake cewa ya ci karo da hadisin da ya zo akan maganganu akan halshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika mu'az zuwa ga yamma yace mishi da mi zakai hukunci yace da littafin Allah yace in baka samu ba yace da da sunna ka yace in baka samu ba yace da abun nan da ra'ayi na zan yi kokari iya ra'ayi na yace alhamdulillah allazi wafaqa rasulullahi lima lima yardi rasulullah nan gurin shine sahihi wanda Tirmizi da Abu Dawud sun huddo shi duk da sanayin shi ma akwai majahil to shi wancan ya ci karo da wannan hadisin kenan wannan magana da aka yi ta ci karo da wacce ta hadisi maudu'i sai ba hadisi na hamsin da shidda al'imam ke ce haddasana suwaid bin sa'id haddasana bin abin rijal an abdurrahman nan ana ce mishi ibn abin rijal don saboda ɗiyan shi goma dukkansu mazaje ne daga abdurrahman bin amril auza'i daga abdata bin abi lubaba daga abdullahi bin amr bin al'as yake cewa na ji manzan allah sau sama cewa lam ya zama amur bani isra'ila mutadilan lamanin bari isra'ila bai gushe ba yana daidai hatta na sha'afihimul muwalladun sai da ‘yan shige suka tashi a cikinsu, abu na'u sabayar umami ɗiyan bayu na al'umma, faƙalu bin ra'ayi suka faɗa da ra'ayinsu fadallu suka ɓacewa dallu suka ɓatar. Shi ma busairi yace cikin sanadin shi akwai rauni, akwai don saboda Ibn Abin Rijal yana da rauni sunan shi Harisa bin Muhammad bin Abdurrahman. Hadisi yana da rauni yana nuni ne akan cewa banu Isra'il ba su ɓace ba suna kan turba madaidaiciya ba su ɓace ba sai da suka samu wanda suka zuke ba da fatawa ba da ilimi ba su wannan mazajen to a cikin ilimin hadisi ai shi ne ma abin da yi yawa tahazibul kamal fi asma'ir rijal asalin mun san mai umdatul ahkam littafin shi shine babban madogaro a cikin ilimin rijal ya kamu shi suna alkamalu fi ma'arifatin rijal shi wannan mai umdatul ahkam umda kin da saboda shi yadda ce da mu shi yasa muka san shi amma littattafan shi da yawa da yake da wanda a ilimin hadisi ba gamin su da umdatul ahkam wajen muhimmancin su kamar alkamalu fi ma'arifatin rijal ya hada shi ne akan bayani akan rijalul kutubu sitta gabaki ɗayan su rijal na kutubu sitta bukhari muslim tirmidhi nisa'i ibn majah su guda shiddan nan duk wani namijin da kaga sunan shi a cikin wannan littattafan kaje can ka ga waye shi banda sahabbai su sahabbai wannan an san dukan su adalai ne ba a zancen dirasa a kansu to wannan alkamalikin sai Allah ya mishi albarka yayi rassa masu yawa mizi yayi tahzibul kamal fi ma'rifatir rijal ya hazzabe shi ya tace shi bayan shi mizi sirkin ibnu kasir bayan shi shi ma ibnu kasir yayi karatu wajen shi ya karantar da shi kuma ya bashi diye shi shi al-Imam al-Mizzi sai kuma al-Imam Ibn Raj Ibn Hajar shi kuma taqribut taqribut tahzib shi kuma ta hake cewa taqribut tahzib shi hidima bi Ibn Hajar yamma al-Kamal fi ma'rifatir rijal a takaice wanda ya dacewa wanda ya dacewa da dalibin ilimi wanda kawo bukatar shi ya ga sunan mutumin da tarihin shi takaitacce bai wuce a tsara uku ko hudu ko biyar ba ba yawaita dogon bayani da malaman shi ina yin rayu ina yi kaza shi wannan alkamal yake yin shi da tahzibul kamal amma ta qaribut tahzib na ibnu hajar zan sabko ko mujallar in shi guda an aika a gani ta qaribut tahzib shine wanda ya dacewa wanda zaka ga dukkan wani maza duk in ka ga mutum a cikin kutubus sitta in dai yana cikin kutubu sitta kana duba can gurin ka gan shi ka ga waye shi nan zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana zafara